الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyu ga watan jumada thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Jami'u Tirmidhi na babban malami Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 11 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na 25 babin maja annahu yubda'u bi mu'akhkharir ra's wanda wannan hadithi mun tattauna shi kuma mun ji abinda hadithin ya kunsa na ma'ana cewa wajen shafa kai ana farawa ne bi mu'akharin ra'asi da ainihin wato ƙarshen kai wato daga ƙeya zuwa ainihin wato zuwa goshi kenan mun karanta hadithin anna mashar ra'asi marra bayan mun tattauna game da kaifiyar shafar kai muka ce malamai sun kasu gida uku wajen fahimtar waɗannan hadisai akwai waɗanda suke ganin za a faro ne daga baya ƙeya a taho zuwa goshi wanda wannan fahimta ce wadda ba, ba haka ma'anar hadisan take nufi ba sannan akwai wanda suke gani daga tsakiyar kai za a faro a taho gaba sannan sai a sake ɗauka daga baya a koma a kuma dawowa wannan ita ma fahimta ce wadda take ba ita ce raji har fahimta ba yanda dai muka saba mu fara bi muqaddamin ra'asi a fara daga nan domin shi hadithin da muka kawo a wannan hadithi wato hadithi ne wanda ake ganin an samu wahami a ciki maimakon farawa daga goshi sai ce ana farawa ne daga ƙeya kuma malaman da suka tafi kan za a faro ta ƙeya din akwai waki ibn al-jarrah wanda shi kuma kauli ne wanda yake marjohi ba kauli bane rajihi zaka kauli rajihi shine za a fara shafa kai daga magabacin kai zuwa kiya daga kiya a dawo zuwa magabacin kai sannan mun karanta hadithin cewa shafa kai din nan ba sau uku ake yi ba kamar yanda ake wanke hannu kurkura baki shaka ruwa wanke fuska sau uku uku a shi shafar kai sau ɗaya ne tak za a yi ya wadatar sannan za a hada da shafar kunne wajen yin shafar kai kenan da haka in aka gama shafar kai za kuma hada da shafar kunne sannan mun tattauna hadithi na ko babi na 27 babu ma ja annahu ya'khudhu li ra'si ma'an jadidan ma'ana babin da yazo na zai debo sabon ruwa wanda zai shafi hannun shafi kansa ba da ragowar ruwan da ya wanke hannu ba domin akwai wannan ruwaya din wadda aka samu wadda ita ma akwai kuskure wadda aka ce ya yi shafar kai don ragowar ruwan da ya wanke hannu wanda yanda ruwaya ingantacciya ta zo shine ya yi shafar kai ba da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba da aka kaga ya sake ɗebo wani sabon ruwa ya yi shafar kai wanda ya haɗa wajen shafar kai hadda kunne to sannan mun tattauna game da annahu ya'khudhu li ra'si ma'an jadidan kaga kenan zai ɗebo ruwa sabo wanda zai shafa kansa da shi bayan ya gama wanke hannun dama ya wanke hannun hagu sai kuma ya sake ɗebo ruwa sai ya shafar kai da shi sannan mun tattauna game da babu ma ja'a fi masil udhunaini zahirihima wa batinihima a babi na 28 babin da yake magana akan wato in za a yi shafar kunne to ana son a shafe su ciki da bai wanda shi ma mun karanta hadithi na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu akan haka sannan mun karanta hadithin al-udhunani min ar-ra'si al-udhunani min ar-ra'si shi ma mun karanta wannan hadithin wanda aka nuna cewa hukuncin kunne shine irin hukuncin kai domin kunne yana cikin kai hukuncin su ɗaya da kai da haka inda ake shafar kai haka za a shafi kunne duk da cewa akwai mazahib shi ma wajen guda uku ko hudu wanda duk kusan mun karanta ko waɗanda suke ganin wato za a yi shafar kan shafar kai tare da kunne amma wasu suna ganin shi kunnan hukuncinsa shafa ne wasu suna ganin kunne hukuncinsa wankewa ne sun ce yana cikin fuska ba cikin kai ba ma'ana in an sa shi a kai to hukuncin shafa za a yi masa yadda aka shafi kai haka za a shafi kunne in an sa shi cewa yana cikin fuska fuska wanke ta ake da haka in an zo za a wanke fuska kamar yanda za a wanke kunne kamar yanda ake wanke fuska wanda wannan shi ma kauli ne wanda yake mai rauni sana'a ko wanda suke ganin rabi wankewa rabi shafa wato rab kunnan ya rabu gida biyu ta gaba yana da hukuncin fuska ta baya yana da hukuncin kai da haka in mutum ya zo wanke fuska in ya zo kunne ta gaba wanke shi zai yi ta baya kuma in ya zo shafa kai shafar bayan zai yi waɗanda mun karanta waɗannan mazahib ɗin wajen guda hudu ko fiye da haka ma da malamai suka yi ta ƙoƙari wajen tattara hadisan da fitar da abin da suka fahimta ƙarƙashin hadisan mun karanta babi na talatin babin da yake zuwa ko babin da ya bayani akan tsatsefe 'yan yatsu a alwala hadithin wato hadithin asim ibn laqid ibn sabira wanda ya ji daga babansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tawadda'ta fa khallil asabi wanda hadithi ne wanda imam al-bukhari da al-khamsa da imam ahmad duk sun fitar da ainihin wannan hadithi kuma mun ji abinda malamai suka faɗa game da abin da haka zamu tashi ne kan babi na 31 ko قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء ويل للأعقاب من النار Imam Abu Isa Tirmidhi yake cewa babin da zai yi bayani game da wailul lil aqabi minan nar azabar wuta ta tabbata ga masu barin lum'a a digadigansu ma'ana za a yi azaba da wuta ga digadigai digadigan da ba a wanke su su wanku a ballum'a a jikinsu to akwai narko na azaba da za a yi wa wannan wurin da aka bashi da lum'a bai wanku ba qala haddathana qutaybatu qutaybatu ibn sa'id kenan qala haddathana abdul aziz ibn muhammad an suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار وانا حديث قتيبة بن سعيد يا زنتدى سو أبو عيسى الترمذي وانا حديث سو كما عبد العزيز ابن محمد يا زنتدى شي قتيبة وانا حديث daga sahal ibn abi salihin daga mahaifinsa daga abi huraira abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar wailun azaba mai tsanani bone ya tabbata lil aqab minan nar ma'ana bone da azaba ta wuta ta tabbata lil aqab ga digadigai al aqab jam'i ne na aqab an gane ko diddige guda ɗaya digadigai kaga sai zama jam'in su kenan aqab قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث وهو ابن جزء الزبيدي ومعيكيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار قال وفكه هذا الحديث أنه لا يجوز المسو على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان أبو عيسى الترمذي كتشوى cikin wannan babi akwai sahabban da suka ruwaito hadisi ko dai lafzan wa ma'anan ko lafzan ko kuma ma'anan ko da lafazin ya bambanta daga ciki akwai abdullahi ibn amr wanda al-imam al-bukhari da imam abu dawud da imam an-nasa'i da ibn majah sun fitar da wannan ruwaya ta abdullahi bin amr wadda shi ma ya ruwaito hadisi mai kama da irin wannan ko kuma irin wannan wailul lil aqab minan nar haka ummul mu'minin aisha ta ruwaito ita ma hadisi a cikin wannan babi wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisi nata haka akwai jabir bin abdullah wanda ibn abi shayba da ibn majah dukkaninsu sun fitar da hadithin jabir abdullah ibn al-haris wa huwa ibn juz jaz wato wa huwa ibn jaz'in az-zubaydi wa mu'aqib wa khalid bin al-walid mu'aqib shi ma ruwayarsa imam ahmad da imam tabarani sun fitar da ita khalid ibn al-walid shi ma ibn majah ya fitar da tasa ruwayar sai shurahbil ibn hasana da amru bin al-as da yazid ibn abi ibn abi sufyana su ma ibn majah ya fitar da wannan ruwaya ta su qala abu isa hadithu abi huraira ta hadithun hasanun sahihun abu isa tirmidhi kice wannan hadisi na abi huraira hadisi ne wanda hadisi ne hasanun sahihun domin hadisi ne wanda imam al-bukhari da imam muslim da imam an-nasa'i da imam ibn majah duk sun fitar da wannan hadithi wa qad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar wailul lil aqabi wa butuni al aqdami minan nar ma'ana azaba ta tabbata wato ta wuta a digadigai da kuma tafin kafafuwa azabar wuta ta tabbata wato ga wanda ya ballum a digadigansa da kuma tafin kafafuwansa qala wa fiqhu hadha alhadith abu isa tirmidhi yake cewa fiqhun da zamu samu a cikin wannan hadisi annahu la yajuzu almasu ala alqadamain bai halatta shafar kafafuwa a alwala idza lam yakun alaihima khuffani aw jawraban in dai ba huffi ba ne a ƙafar ko safa in akwai huffi ko akwai safa to wannan hukuncin ƙafa ba wankewa ba ne shafa ne amma in babu ɗaya daga cikin waɗannan ƙafa wanke ta ake da haka wannan hadithi ya ainihin wato rushe aƙidar shi'a da suke shafar ƙafa a alwala duk da cewa suna yin hujja da waccan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa arjulakum ila al-ka'bayn suna yin hujja da wannan amma malamai sun yi magana game da wannan akwai qira'a guda biyu wa arjulikum da wa arjulakum an gane ko wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn akwai kuma wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai suka ce to duk da bambancin ruwayar ɗaya ruwaya tana magana ne akan wankewa ɗaya ruwayar tana wato ɗaya kira'ar afwan tana magana akan wankewa ɗaya kira'a tana magana akan shafa sai zaman tun ka karanta da kira'ar shafa sai ka fassara da cewa in akwai safa ko huffi a kafar mutum to sai kira'ar shafar tana nufin inda safa ko da huffi an fahimta kira'ar da ta ce wanke kafa ake ita kuma tana magana akan in babu safa babu huffi a kafa to ba shafar kafa ake ba wanke ta ake an gane ko shi yasa sai imam abu isa tirmidhi ke cewa wannan hadisin da muka karanta wailul lil aqabi minan nar wa butunil aqdam ko wailul lil aqabi wa butunil aqdam minan nar fikihun hadisin shine bai halatta shafar kafafuwa in dai ba huffi bane a kafa ko kuma safa babu ma ja a fil wudu'i marratan marratan babin da ya zo na bayanin yin alwala a wanke kowace gaba sau ɗaya ɗaya قال حدثنا أبو كريب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان يعني السفيان الثوري كان وحول السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح وروى رشدين رشدين ابن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك ابن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما رواه ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم abu isa tirmidhi yake cewa abu kurayb ya zantar da su wannan hadisin da hannad da qutayba dukkaninsu suka ce su kuma waki ya zantar da su wannan hadisin daga sufyanu thauri wannan isnadin kenan to akwai kuma wani isnadin shi kuma abu isa tirmidhi ya ji wannan hadisin ta hanyar muhammad ibn bashari shi kuma muhammad ibn bashar Yahya ibn Sa'id ya zantar da su wannan hadithin shi kuma Sufyan ya zantar da su daga Zaid ibn Aslam daga Ata ibn Yasar daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan marratan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Abdullahi dan Abbas yace yayi alwala marratan marratan marra marra ma'ana sau ɗaya ɗaya kowace gaba ya wanke ta sau ɗaya wannan hadisi Imam Al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin kala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa fil babi an umara wato a cikin wannan babi akwai hadisi da aka samu daga umar wanda imamu tirmidhi da ibnu majah sun fitar da shi wa jabir da kuma jabir wanda shi ma ibnu majah da al-bazzar sun fitar da wannan hadisin wa abi buraida wa abi rafi'in da abi rafi' abi rafi' shi kuma al-bazzar da abdar qutni sun fitar da ruwayarsa wa ibn al-fakih ibn al-fakih shi kuma imam al-baghawi ya fitar da tasa ruwayar sai dai a cikin ruwayar ibn al-fakih akwai adi ibn al-fadl matrukun ne kamar yadda al-imam al-aini ya ambata an fahimta ko matruk ne a cikin isnadin ibn ibn al-fakih a cikin isnadin akwai adi ibn al-fadl shi kuma adi ibn al-fadl matrukun ne an fahimta ko wa hadithu qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح حديث da aka ruwaito a wannan babi daga Abdullahi dan Abbas to shine hadisi mafi inganci mafi kyau warawa Rushdin ibn Sa'ad Rushdin ibn Sa'ad ya ruwaito wannan hadisin al-Mahri kenan Rushdin ibn Sa'ad al-Mahri sai dai shi kuma Rushdin da'ifi ne an gane ko ya ruwaito wannan hadisin wa gairuhu da waninsa ko ka ce rawa rushdinu ibn sa'adin wa ghairuhu hadha alhadith sun ruwaita da shi da waninsa wannan hadithin an dhahak ibn shurahbil al-gafiqi kenan shurahbil ad-dhahak ibn shurahbil al-gafiqi al-misri an zaid bin aslam daga zaid dan aslam an abihi an umar bin al-khattab daga umar dan khattab Allah ya kara musu yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan marratan yayi alwala sau dai daya qala wa laysa hadha bi shay yace wannan ba wani abu bane was sahihu sai dai zance mafi inganci wa laysa hadha bi shay hadisin rushdin bai inganta ba domin shi rushdin ibnu sa'ad da'ifi ne ina fata an gane amma wannan ba zai taba hadisin ba domin hadisin an ruwaice shi kamar yadda muka karanta Abdullahi dan Abbas ruwaya sai ita ce asahu kamar yadda Imam Tirmidhi ya ambata kuma ta inganta sannan wasahihu ma rawahu ibn ajlan zance mafi inganci ita ce ruwayar da ibn ajlan wato wa hisham ibn sa'ad wa sufyan ath-thawri wa abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi kenan abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi an zaid ibn aslam an ata ibn yasar an ibn abbas kaga ita ce ruwayar abdullahi dan abbas din wannan ita ce asahu shay'in fi bil bab anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin yana fa'idantar da mu halaccin yin alwala kowace gaba a wanke ta sau ɗai ɗaya wanke wato amma ya zamanto an inganta yanda kowace wankewa ta wadatar da wannan gabar in za a wanke hannu a wanke shi sau ɗaya kurkura baki da shaƙa ruwa sau ɗaya wanke fuska sau ɗaya ainihin wato a wanke hannu sau ɗaya shafar kai da kunne dama wannan sau ɗaya ne wanke ƙafa sau ɗaya ɗaya amma cikin wato ingantawa da kuma yin alwalar ta zamanto ko ina ya ya game da ruwa ina fata an gane in an samu wannan dan mutun yayi alwala marra marra alwalarsa tayi domin akwai hadisi ingantacce da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke kowace gaba sau ɗaya ɗaya babu ma jaa fil wudu'i marratayn marratayn amma ba kuma ba za ka hada waɗannan hadisan a cikin alwala ɗaya ba wata gaba ka wanke ta sau daya wata ka wanke ta sau biyu wata in kaga dama ka wanke ta sau uku a'a sai dai wata ran kai alwalar marra marra wani lokaci kuma kai marratain marratain wani lokaci kuma ka cika an gane ko dan kakka zo ka dinga ingausa kuma wata ran kawai ka wanke wata gaba sau daya ai magana ka ce tawadda'a marra marra ai ce akai tawadda'a ba ce akai ya wanke wasu gabobin ba alwalar ce gaba ɗayanta ta zo a haka kaga kana iya dabbaka wannan sunnar ran da kaga ana wahalar ruwa ruwan ya zama dan kadan a cikin buta dama da yawa an ce ruwan da kake batawa alwala ba shi bane ruwan da ya kamata ka bata alwala sun ce yawanci ana ta'adun ruwa sosai wato ruwan da ruwan da zai ishe ka galibi shine wanda in ka rasa ruwa yake isa ka alwala an gane ko yanzu zaga mutun yaje zai iya bata buta ɗaya ko wani abu a ban daki amma in ran da matsuwa ta kama shi shiga ban ɗakin ba ruwa ya ɗan taɓa buta ya ɗan ji ruwan ɗan kaɗan yana isarsa tsarki ko ba ya isarsa sai ga ya tsarki ya fito an fahimta ko da haka ala ayi halin da mutum in zai yi wannan sai alwala marra marra ko saboda karancin ruwa ko kuma saboda yana so ya dabbaka wannan sunna ta wanke gaɓoɓi sau ɗaya ɗaya to ga kuma ruwa da za mu ji ta marratain marratain babu ma ja'a fil wudu'i marratain marratain babin da ya zo na yin alwala kowace gaba a wanke ta sau biyu ƙala haddasana abu kuraibin wa muhammadu bin rafi'in ƙala haddasana zaidu bin hubabin an abdurrahman ibn sabitin ibn saubana ƙala haddasani abdullahi bin al-fadl an abdurrahman bin hurmuz huwa al-a'raj an abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح قال أبو عيسى وقد روى حمام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أبو عيسى الترمذي yake cewa wannan hadisi hadisi ne na abi huraira kurayb da muhammad ibn rafi'in su ne suka zantar da abu isa tirmidhi wannan hadisin zaid ibn hubab ya zantar da su wannan hadisin daga abdurrahman ibn thabit ibn thauban al'ansi kenan addimashki an gane ko abdurrahman ibn thabitin ibn thawbana al'ansi addimashki yake cewa haddathani abdullahi ibn al-fadl al-hashimi kenan abdullahi ibn al-fadl al-hashimi ya zantar da su wannan hadithin daga ainihin wato abdurrahman ibn hurmuz wa huwa al-a'raj Abdurrahman ibn Hurmuz shi aka fi sani da al'a'araj al'ukuli al-madani. Afwan, Zaid bin Hubab shi ne al'ukuli, shi kuma al'a'araj shi ne al-madani. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين أبو هريرة يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يا الولا يوانكي قبوبي سوبي بيو وانا حديثي نيوان ديكي شما حديثي نسيه أبو عيسى الترمذي كتوا وفي الباب عن جابر جابر يا رويتو حديثي أتكون وانا بابي نب halaccin yin alwala sau biyu wanda imam ibn maja ya fitar da wannan ruwaya ta ainihin wato shi jabir ala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadha hadithun hasanun gharibun wannan hadithi ne hasanun gharibun la na'rifu illa min ba mu san wannan hadithi ba illa min hadith ibn thawbana an abdullah ibn al-fadl wa huwa isnadun hasanun sayyun amma isnadi ne wanda yake ya inganta ala abu isa wa qad rawa hammam abu isa tirmidhi yake cewa hammam ya ruwaici wannan hadisi an amirin al-ahwal shi kuma daga ata daga abi huraira Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda thalathan thalathan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke kowace gaba sau uku uku kamar yadda zamu ji a babi na kasa babu ma jaa fil wudu'i thalathan thalathan babun alwala kowace gaba sau uku uku قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وعبي بن كعب قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصه لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يعثم وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتل كو إلا رجل مبتلا عفوا إلا رجل مبتلا أنغانيكو أبو عيسى الترمذي كتشوا حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا زنتد موانا حديثي shi kuma abdurrahman ibn mahadi ya zantar da su hadithin daga, daga ainihin wato a sufiyan shi kuma sufiyan daga abi ishaq abu ishaq abu ishaq as-sabi'i kenan an abi hayya daga ainihin wato abi hayya abi hayya shine amr bin nasr al-hamdani an gane ko amru bin nasr al-hamdani ko kuma aka ce sunansa Abdullah ko kuma aka ce sunansa Amir ibn al-Harith shi ainihin ibn Hayya abi Hayya afwan an Ali radiyallahu an daga sayyidina Ali radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda thalathan thalathan sayyidina Ali ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau uku uku Abu Isa Tirmidhi ke cewa fil babi an Uthman a cikin wannan babi sayyidina Uthman ya ruwaito hadisi shi ma wanda Imam Ahmad da Imam Muslim sun fitar da shi haka Nana Aisha ita ma ta fitar da hadisi a wannan babi wanda Ibn Maja ya fitar da ruwayata haka Rubayyi wanda Imam Tirmidhi Abu Dawud da Ibn Maja sun fitar da ruwayata wa Ibn Umar Abdullahi dan Umar shi ma Ibn Hibban ya fitar da ruwayarsa wa Abi Umama Abi Umama shi ma ruwayarsa ta zo daga Thabit ibn al-Qasim kamar yadda ya zo cikin Ad-Dala'il haka Abi Rafi'in shi ma ya kuroto hadisi mai ma'ana a cikin da wannan babi wanda Imam Tabarani a cikin Al-Awsat Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i ibn Majah duk sun ruwaito wannan ruwaya ta ainihin Abi Rafi'in sai kuma Abu Rafi'in Imam Tabarani a cikin Al-Awsat Abdullahi bin Amr shi kuma Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibn Majah sun fitar da ruwayarsa. Wa Muawiya Muawiya shi kuma Imam Abu Dawud a cikin Al-Mufrad ya fitar da wannan ruwaya ta Muawiya, Abi Huraira shi kuma Ibn Majah ya fitar da ainihin wato ruwayarsa. وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتا حديث علي أحسن شيء في هذا الباب سيدنا حديث سيدنا علي رويته شيني ما في كاو da ingancin abin da aka ruwaita a cikin wannan babi li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin domin an ruwaice shi ta fuskoki daban-daban an gane ko an aliyin daga sayyidina ali ridwanullahi alai wal amalu ala hadha inda ammatu ahli ilmi wato malamai gaba ɗaya mafi yawan malamai ma'abota ilimi suna aiki akan haka cewa annal wudu'a alwala yujzi'u marratan marratan in mutun yayi wanke gabobi sau ɗaiɗai tayi wa marratayn afdalu amma in yayi sau biyu yafi falala wa afdaluhu mafi falala thalathun shine mutun ya wanke sau uku uku an gane ko in mutun yayi sau daidai sifatul ijza kenan yayi ba za ka ce alwalarsa ba ta ba alwalarsa ta wadatar amma inda zai wanke gabobin sau biyu afdalu wa afdalu min marratain shine thalathun da aka cika mudu shine yin alwala sau uku uku kenan mutun yayi sau uku uku yayi cika alwalai yanda ya kamata an gane ko walaysa ba'dahu shay amma bayan wannan guda ukun kuma babu wani abu da za a kara kar kuma a samu wani ya kara akan guda ukun an gane ko mutum yayi daya yayi in yayi biyu zai fi kyau yayi sau biyu in yayi sau uku kuma nan shine afdalu wa qala ibn al-mubarak ibn al-mubarak yake cewa la amanu idza zada fil wudu'i ala thalathi an ya'thama ba ni da aminci ba zan ba mutum garanti ba akan bai aikata sabo ba in ya ƙara akan guda na uku in ya ƙara akan uku ibn al-mubarak yace ni ba zan baka tabbaci in ka inda zaka ƙara akan guda uku ya zama kai sau hudu ko fiye da haka ba wani garanti da zan baka akan baka saba wa Allah ban kai haka ko kun fahimci maganar ibn mubarak yawa shi ba zai yanzu misali wani zai iya cewa to malam in na ƙara akan guda uku fa ibn mubarak yace gaskiya ba zan iya baka garantin cewa ba saban Allah kai ba in ka ƙara akan guda uku shi sa shi sa hafizuddin nasafi yake cewa idan mutum ya ƙara yana mai kudirce sunna ne ƙarawar to wannan kuma ya ya taukaro sama da kara amma idan shakka yake ko na ukun ne ko na biyu sai ya ƙara ashe kuma ƙarin na hudu ne to wannan kaga shi kuma kaga shakka ce yayi ne ya ƙaro dan ya kawar da shakka wannan sai ya zamanto babu laifi a kansa amma hafizuddin nasafi yake cewa idan kuwa yana yin ƙarin ya ƙara na hudu yana da aƙidar cewa na hudun ma sunna ne to wannan kuma yayi ƙari a cikin addini wannan kuma kaga ya saba wa Allah madaukakin sarki wannan shine kamar maganar ko fassarar maganar Abdullah ibn Mubarak wa qala Ahmad wa Ishaq Imam Ahmad da Ishaq bin Rahuya suka ce la yazidu ala thalas babu wanda zai kara akan ukun illa rajulun mubtalan sai mutumin da aka jarrabe shi da hauka haka suka ce illa rajulan mubtalan bil junun an gane ko suka ce sai mutumin da aka jarrabe shi da tabin hankali a ce ma shari'a ta ce iya uku ya za ka ƙara guda hudu an gane ko da aka abdullahi imam ahmad da ishaq bin rahuya suka ce babu wanda zai ƙara akan ukun kadeji ɗaya ya inganta ya tabbata a sunna biyu ya tabbata a sunna uku ya tabbata a sunna to yanzu ka ƙaro kai kuma ina ya tabbata naka ƙarin kaga babu wanda zai wannan karin bayan ya san iya uku ne ya karo na hudu sai wanda aka jarrabe shi da tabin hankali ina fata an gane limazannati annahu bi ziyadati yahtadu saboda azatansa kila shi yana ganin da karin ne zai kewaye wa ragi ko kokonto wannan kuma ba daidai bane iya ukun shine inda aka ce mutun ya tsaya wannan hadisi imam abu daud ya fitar da shi haka imamun nasa'i da ibn maja an fahimta ko babu ma ja a fil wudu'i marratan wa marrataini wa talatan babu ma ja a fil wudu'i marratan wa marrataini wa talatan an gane ko saboda hadisin da yazo akan guda daya ya tabbata hadisin da yazo akan guda biyu ya tabbata hadisin da yazo akan guda uku ya tabbata قال حدثنا إسماعيل ابن موسى الفزاري الكوفي كنا قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر محمد الباكر كرم حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم قال حدثنا بذلك حدثنا بذلك حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية إسماعيل ابن موسى الفزاري الكوفي يازن تدس إمام الترمذي وانا حديثي شيكم الشريك يازن تدس سو إسماعيل ابن موسى الفزاري كنا وانا حديث دقا ابن أبي صفية ثابت ابن أبي صفية شيكم ضعيفيني ثابت ابن أبي صفية ضعيفيني قال ثابت ابن أبي صفية يكتا قلت لأبي جعفر na tambayi abu ja'far muhammadul bakir kenan haddathaka jabirun wai jabir ya karan ya zantar da kai annan nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan yayi alwala marratan marratan wa marratayn marratayn wa thalathan thalathan yayi alwala sau ɗaya ɗaya yayi sau biyu yayi sau uku uku qala na'am abu ja'far muhammadul bakir kenan yace eh haka ne وانا حديث ضعيف قال ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث ابو عيسى الترمذي كتا وكيع ابن الجراح ya ruwaci wannan hadisin daga Thabit ibn Abi Safiya kuma kamar yadda muka ji malamai sun ce Thabit ibn Abi Safiya da'ifi ne qala qultu li Abi Ja'far yace na cewa Abu Ja'far haddathaka Jabir Jabir ya zantar da kai annan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan marratan cewa annabi yayi alwala sau ɗaya ɗaya قال نعم جابر يتي قري كوا حدثك بذلك حناد وقتيبة يتي قتيبة حناد ابن السري da Qutaybah ibn Sa'id sun zantar da kai haka qala suka ce haddathana waki'un an Thabit ibn Abi Safiya sun zantar da kai cewa su kuma sun ji daga wato Thabit ibn Abi Safiya to shi Thabit ibn Abi Safiya wato da'ifi ne amma hadisin ya tabbata in ka duba zuwa ga abin da ya gabata tunda mun karanta babin sau ɗaya ya inganta sau biyu ya inganta sau uku uku ya inganta so duk da cewa wannan isnadin yana da tangarda an samu wasu waɗanda ba a karɓar ruwayar su a ciki bai hana hadisin ya zama ya inganta ta waccan fuskokin da muka karanta a babi na farko na alwudu marra marra da babi na biyu alwudu marratain marratain da babi na uku alwudu salatan salatan an gane ko قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث الشريك وتوانا ياب إنجنشي في يد حديث شريك domin hadithin shi ma shariku din kathirul galad malamai sun ce malami ne mai yawan kuskure da haka shi ma kaga aibu ne da ba a karɓar ruwaya kathirul galad an gane ga kuma thabit ibn abi safiya shi kuma da'ifi ne li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin saboda hadisin da an ruwaito shi ta fuskoki da dama a hadha an thabitin nahwa riwayat waqi' kamar riwayar waqi'u da sharik to shi kuma sharikun din kathirul galad yana da yawan kuskure wa thabit ibn abi safiya huwa abu hamzata as-sumali shi kuma thabit ibn abi safiya shi sunansa abu hamza as-sumali babu ma jaa fi man yatawaddau ba'da wudu'ihi marratayn wa ba'dahu thalathan babin da zai bayani akan hukuncin wanda ya alwala wasu gaɓoɓin ya wanke su sau biyu wasu gaɓoɓin ya wanke su sau uku uku ina hukuncin alwalarsa qala haddathana muhammad ibn abi umara qala haddathana sufyan ibn uyayna an amr ibn yahya almazini an abihi yahya ibn umara kenan an abdullahi ibn zaid radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة وأنا حديث شما إسناد سا يا إن كنت صحيح الإسناد an gane ko duk da cewa wa gasala rijlaihi marratayn suka ce wannan wannan lafazin shaz ne lafazi ne shaz an gane ko lafazi ne wanda yake shaz imam abu isa tirmidhi yake cewa muhammad ibn abi umar ya zantar da su wannan hadisi shi kuma sufyan ibn uyayna ya zantar da su wannan hadisi daga amr bin yahya al-mazini shi kuma daga mahaifinsa shi kuma mahaifinsa daga abdullahi ibn zaid radiyallahu an abdullahi ibn zaid radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala fa gasala wajhahu thalathan sai ya wanke fuskarsa sau uku wa gasala yadayhi marratayn marratayn amma da yazo wanke hannaye sai ya wanke sau biyu wa masaha bi ra'si ya shafi kansa wa gasala rijlaihi ya wanke kafafuwansa marratayn sau biyu qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne wanda yake hasanun sahihun domin imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da wannan hadithin wa qad zukira fi gairu hadithin an ambaci wannan a hadisai da dama ai iddatu ahadith kenan a cikin hadisai da dama shine zukira fi gairi hadithin ba a hadisi ɗaya ko biyu ba an ambata cikin hadisai da dama cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ba'da wudu'ihi wani bangaren na alwalar gabobin marratan sau ɗaya ya wanke wa ba'dahu thalathan wani bangaren kuma ya wanke sau uku wa qad rakhasa ba'd ahli al-ilm fi dhalika wasu daga cikin malamai ma abota ilimi wato sun yi sassauci a iya yin haka lam yarau ba'san ba sa ganin wani laifi an yi tawadda ar-rajul mutun yi alwala ba'da wudu'ihi thalathan wasu gabobin na alwalai ya wanke su sau uku wa ba'dahu marratayn wasu gabobin sau daya aw marra ko kuma sau sau sau daya wa huwa al-qawlu rajih kuma wannan shine kauli wanda yake rajihi na fata an gane da aka ya halatta kenan ka zo alwala wata gabar ka wanke sau uku wata sau biyu wata sau daya kaga duk ka dabbaka sunnar gaba daya ta wancan babin alwala marra marra marratain marratain da kuma ainihin wato salatan an gane ko babu ma jaa fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kana babin da yazo na alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya take قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي الحمداني كان عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وزراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل ظهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضوان الله عليهم قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حيا إلا أن أبا إلا أن عبد أبا عبد خير إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربا قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي وقد روى زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن أرفطة عن عبد خير عن علي قال وروي عن أبي أوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة Abu Isa Tirmidhi yake cewa Hannadu ibn Sari da Qutaybah ibn Sa'id sun zantar da su wannan hadisi su kuma Abul Ahwas Sallam ibn Sulaim al-Hanafi kenan shine Abul Ahwas ya zantar da Hannad da Qutaybah ibn Sa'id wannan hadisin shi kuma daga Abi Ishaq as-Sabi'i al-Hamdani da shi kuma daga Abi Hayya Abi Hayya yake cewa ra'aitu Aliyan yace naga sayyidina Ali radiyallahu anhu tawadda yayi alwala faga salaka faihi ina kallon sa ya wanke tafukansa guda biyu hatta an kahuma har sai da ya tsaftace su thumma madmada sannan ya kurkura baki talatan sau uku wastan shaqa talatan ya shaqa ruwa sau uku waga sala wajahu talatan ya wanke fuskarsa sau uku wa zira'ihi da kuma zira'insa talatan sau uku wa masaha bi ra'sihi ya shafi kansa marratan sau daya ثم غسل قدميه sannan ya wanke kafafuwansa ilal ka'abain har zuwa idan sawu thumma qama sannan sai ya tashi fa akhadha fadla dahurihi sai ya dauki ragowar ruwan alwalat tasa fasharibahu ya shanye wa huwa qa'imun yana tsaye thumma qala sannan sai ya ce da su ahbabtu naso an uriyakum dama na so ne in nuna muku kaifa kana dahu duhuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya alwalar manzan Allah take sallallahu alaihi wasallam qala abu isa abu isa yake cewa fil babi an uthman cikin wannan babin an samu hadisi daga sayyidina usman wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da hadisin sa wa abdullahi ibn zaid da abdullahi ibn zaid wanda shi kuma imam al-bukhari imam muslim imam abu dawud imam nasai ibn maja sun fitar da ruwayarsa wa ibn abbas ruwayar ibn abbas imam al-bukhari da waninsa sun fitar da ita wa abdullah ibn amr abdullah ibn amr shi kuma ruwayarsa imam ahmad imam abu dawud imam nasai da ibn maja sun fitar da ruwayarsa wa rubayy ita kuma rubayy bint al-muawwid ibn afra imam abu dawud ya fitar da ruwayarta wa abdullah ibn unais wa aisha ridwanullahi alaihim duk Allah ya kara musu yadda wannan hadisi yana fa'idantar da mu yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala wanda manzon sayyidina ali radiyallahu anhu ya nuna sannan wata mas'ala mai dan wanda zamu dan fito da ita anan doriya akan abin da muke karantawa wanda ya danganci alwala shine halaccin shan ruwa a tsaye kaga ya ce bayan ya gama alwala ragowar ruwan alwala sai ya kurbe ya shanye su yana tsaye to zaka tattara hadisan da suka zo cewa wato abin nan tsakanin wanda suka ce a sharuwa a tsaye da wanda suka hana ina jin za ku iya tuna tattaunawa mu a cikin littafin fatawar rabbil bariya kusan mun tattauna akan wannan cewa shin hadisan hanin su suka shafe na izini a sharuwa a tsaye ko kuma hadisan shan ruwa a tsaye su suka shafe hadisan da suka hana shan ruwa a tsaye mun yi wannan tattaunawa amma dai gaskiyar magana shine malamai suna halatta babun ja'izi ne shan ruwa a tsaye ya halatta ina fata an gane sun ce akwai sahabbai wanda duk suna shan ruwa tsayen ban manta ba su sayyidina ali sayyidina umar da sauransu allah saban ce duk ya sharabu na qa'iman suna shan ruwan sa tsaye da haka kaga nan ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin alwala ya gama yana miƙe an yi miƙe ragoron alwala sai ya shanye to kaga duk wannan yana nuna babul wato yana nuna jawaz halaccin shan ruwa a tsaye duk da cewa zai fi kyau mutum ya zauna musamman kai jam'i tsakanin hadisan in babu larura ka sha a zaune ya fi in kuma akwai larura da za ta sa mutum ya sha a tsaye babu laifi don ya sha a tsaye ina fata an gane wallahu ta'ala a'lam Qutaybah ibn Sa'id da Hannad ibn Sari sun zantar da Abu Isa Tirmidhi wannan hadisi shi kuma Abu al-Ahwas ya zantar da su Qutayba da Hannad wannan hadisin daga Abi Ishaq As-Sabi'i daga Abd Khairin Abd Khairin ya ambata shi kuma yace an Ali daga Sayyidina Ali mithla hadisi Abi Hayya shi ma ya kawo hadisin kwatan kwatan hadisin Abi Hayya illa anna Abd Khairin sai dai shi Abd Khairin kala yace kana idza faraga min tuhurihi ya kasance in ya gama alwalarsa akhadha min fadli tuhurihi sai ya dauki ragowar ruwan alwalarsa bi kaffihi da tafinsa haka sai dan diba fa sharibahu sai ainihin wato ya sha an gane ko kala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa kuma wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi Imam Darimi da Imam Darqutni duk sun fitar da wannan hadisin Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadithu Ali hadisin Sayyidina Ali rawahu Abu Abu Ishaq al-Hamdani abu ishaqa alhamdani as-sabi'i ya ainihin ruwaici wannan hadisin daga abi hayya shi kuma daga abda da abi hayya da abdi khairin da al-harith daga ali radiyallahu an sannan za'idat ibn qudama shi ma ya ruwaici wannan hadisin ba shi kadai ba wa gairu wahidin ba shi kadai ba an khalid daga wajen khalid ibn alqama daga abdi khairin shi kuma abdi khairin daga sayyidina ali radiyallahu anhu innal isnada min ad-din laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a isnadi addini ne duk addinin da babu isnadi to ka kiyaye shi wannan an wani an wani dinnan shike nuna magana tana da tushe amma ka ji magana from nowhere kyale ta an gane ko yawa wannan salsalar a ce an wani daga wani daga wani daga wani daga wani to wannan al-isnadu min ad-din isnadi addini ne ba dan isnadi ba kowa da ya faɗa abin da ya ga dama kowa ya sha shayi kawai ya sha kunu ya ma sai ya tsalle kawai ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam amma ina isnadi kai dai ba zamanin manzo Allah ka zo ba kaga yanzu dai ba ka da hular da zaka ba kai karfin da kawai zaka bude baki ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya maka ba dole sai ta hanyar channel din nan sai dai kaji kila malamin ka tsakaninsa daga a koma zuwa ga sahabin da ya ji wannan hadisin kila ya ji dubban mutane akan hanya ina gane ina fata an gane to tunda an taskace mana wannan ilimi da darajarsa da tsadarsa an taskace mana a cikin littafai yanzu kawai sai mu ta karantawa yanzu kai tsaye muna jin maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai ka ce muna gaban sa yake fara saboda amintattu sun ruwaito kuma abin wahayi ne daga Allah madaukakin sarki kuma Allah ya dauki alƙawarin kare wannan addini da kare wahayinsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da haka mu muna da yakinin isnadin nan tsabtatacciyar hanya ce kuma maganganun nan tatattu da ake ruwaito mana mun amince mun gamsu daga bakin manzon Allah suke sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane in kuma ka ce ba haka ba kawo hanya irin wannan na ganin hanya ka ko dan bata ba za ta kai ba mota za ta tsaya ko eh in dan akwai dan bata anan yayi hakuri ko mun ba da misali daga rusu ana aliyin radiyallahu anhu hadith alwudu sirru shi hadithin alwala din nan um bidulihi ko eh wanda imam abu daud imam ad-darimi ad-darqutni da sun fitar da shi wa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne hasanun sahihun قال يتي روى وروى شعبة هذا الحديث شعبة شما يروي شوانا حديث عن خالد بن علقمة دقى خالد ابن علقمة فأخطأ باسمه أما دي تاشي رواية سيي كسكري وجن, وجن سوننسا واسم أبيه دا سونن بابنسا مما كون يتي خالد ابن علقمة سيكي تي مالك ابن أرفطة كاجي أمانة إلمي كو tuntuɓe ya yi maimakon ya ce Khalid ibn Alkama sai wahami ya samu kuskure sai ke cewa Malik ibn Urfuda an abdi khairin an aliyin qala wa ruya an abi awana an samu wata ruwaya daga Imam Abu Awana an Khalid ibn Alkama daga Khalid ibn Alkama shi kuma Khalid ibn Alkama din shine yaji daga abdi khairin shi kuma abdi khairin daga Ali radiyallahu an qala وروي عنهما عن مالك آه وروي عنه الرويت دغريش عن مالك ابن أرفطة مثل رواية شعبة والصحيح زنتي ما في إنغنتي خالد بن القماني با مالك ابن أرفطة با bin da muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah